الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمان دوك gani mun gabatar da karatu akan wani matashi da yake raya cewa ya nakalto matsayar ibnu taymiya ya nakalto matsayar ibnu taymiya idan ana yaƙi tsakanin 'yan bid'a da waɗanda suke arna yace ya nakalto matsayar ibnu taymiya to gaskiya mun yi bayani cewa abin da ya nakalto ba matsayar ibnu taimiyya ba ce fahimtarsa ce ko kuma matsayar malamansa zai iya kiranta cewa matsayarsa ko ta malamansa amma ba dai matsayar ibnu taimiyya ba saboda a karatu ba za ka iya jingina wa ibnu taimiyya wannan abin da ka kira shi matsayar ibnu taimiyya ba baka isa ba wallahi ba za ka iya ba to kamar da kuke gani a wannan matashi ya shigo ya yi shigo kiran waya kuma mun ba shi dama an shiga cikin tattaunawa tattaunawa ta yi nisa har mun zo gabar da dole abinda baya so ya faɗa don ya san ba zai iya kare wannan abin ba dole mun matsa shi sai da ya faɗi wannan a wannan maganar ku biyo ni jama'a don mu ga abin yadda yake dalla-dalla wannan maganar ta ibnu taimiyya da take cikin bayanu talbisul jahamiyya duk wanda yake da bayanu talbisul jahamiyya ya dauko littafin wannan magana wato magana ce wacce take shamila mani'a jami'atun mani'a nan maganar ibnu taimiyya ta fito karara ibnu taimiyya ya bayyana mecece matsayarsa wacce ibnu taymiya yake cewa ita ce matsayar shari'a ta musulunci idan aka samu yaƙi tsakanin ɓangarori guda biyu dukkanin ɓangarorin guda biyu babu wanda yake kan gaskiya ɗari bisa ɗari amma kuma yaƙi ya kaure tsakaninsu to ibnu taymiya ya ce sai mu duba mu ga wane ne ɗan baƙi-baƙi a cikin waɗannan guda biyan wane ne baki wulik wane ne ɗan baki-baki sai ya ba da misali sai ya ce ka ahalil kitabi wal mushrikina kama a sami yaƙi tsakanin kiristoci masu bin injila masu raya cewa sun yi imani da annabi isa suna bin injila su yi yaƙi da wani wanda yake bautar wuta ko yake bautar gumaka wani mushriki ba maguji a sami yaƙi tsakaninsu da maguzawa sai ibnu tamiya ce to kaga anan wanda zamu so yayi nasara wanda zamu goyi bayansa shine wa sune ahlul kitabi kristoci zamu so su nasara akan masu bautar wuta masu bautar rana saboda me saboda waɗannan light kafircin su bai kai na waɗancan duhu ba to amma sai ibnu tamiya yace in zamu goyi bayan su kristoci din su ahlul kitabin sai mun yi la'akari da akwai maslaha a cikin yin hakan ko akwai mafsada in akwai cutarwa ga musulunci da musulmi to ko kiristoci ma ba za mu goyi bayansu ba suna yaƙi tsakaninsu da maguzawa masu bautar gumaka ko masu bautar rana ba za mu goyi bayansu ba in dai mun ga cewa akwai me akwai cutarwa akwai mafsada sai an duba an ga akwai cutarwa ko ba cutarwa akwai amfani ko ba amfani sai an duba wannan ba kawai in ana yaƙi tsakanin baƙi wuluk da ɗan baƙi-baƙi kawai a goyi bayan ɗan baƙi-baƙi ba a'a matsayar ibnu taimiyya sai an auna da ma'auni na maslaha da mafsada kama yadda malam bashir nuhu as-salafi yayi bayani wannan matashi daga jihar kano ya fito ya masa rashin kunya ya yi masa maganganu daban-daban ya ce shi zai faɗi matsayar ibnu taimiyya to sai gashi jahilcinsa ya bayyana sai gashi jahilcinsa ya bayyana barin karanta wannan maganar ku ji abin da ya faɗa akan wannan maganar ku ji yadda muka yi masa tanazul tanazalna ma'ahu ala qaulihi muka tafi wata magana dan ma dai ba mafita ita ma bai samu mafita ba ibnu taymiya yake cewa law kana al mutanazi'an mubtil mubtilayn law kana al mutanazi'an mubtilayn ibnu taymiya yace da za a samu rikici da ja'in ja da yaki tsakanin bangarori guda biyu dukkanin su kuma ba kan daidai suke ba to sai ibnu taymiya sai ya bada misali yace ka ahlil kitabi wal mushrikina kama ahlul kitabi kiristoci wal mushrikina da maguzawa masu bautar gumaka in haka ta faru ya za a yi idza tajadalu aw taqatalu kana al mashru'u nasra ahlul kitabi ala al mushrikina yace in haka ta faru to sai mu duba sai mu ga waye yafi kusa da mu waye yafi nisa da mu kiristoci sun fi kusa da musulmi sama da maguzawa masu bautar rana ko dutse ko gumaka Raka su za mu taimaka su za mu goyi baya mu kuma ƙaunaci su yi nasara akan maguzawa ba maguzawa za mu yi fatan su yi nasara akan kiristoci ba saboda waɗannan sun fi kusa gare mu sai amma ibnu taymiya sai ya ce amma ba wai haka kawai ba da sharadi bil qadri alladhi yuwafiquhum alayhi almu'minuna gwargwadon za mu yi goyi bayan su gwargwadon dacewar da take tsakaninmu da su goyon bayan nasu ma shi ma gwargwadon dacewa da take tsakaninmu da su idan akwai dacewa hamsin cikin ɗari tsakaninmu da su to haka ma goyon bayan zai kasance hamsin cikin ɗari in iya dacewa da take tsakaninmu ba ta wuce 10% ba to goyon bayan ma shi ma haka za su same shi sai su yi haƙuri 10% to bayan goyon bayan zai zama gwargwadon dacewa da take tsakaninmu sannan kuma ibnu taymiya ya ce idza lam yakun fi zalika mafsada idan babu mafsada idan ya zama babu mafsada akai to kaga ita kanta wannan maganar wannan maganar ta ibnu taymiya bata kasance keɓantacciya ga ahlul kitabi wal mushrikina ba kama yanda shi kabirun ya raya wannan ahlul kitabi da mushrikina ibnu taymiya ya faɗe su ne a matsayin misali wannan kafut tashbihi ce misali ibnu taymiya yake bayarwa yace ballau kana almutanazi'ani mubtilaini sai yace ka ahli ka ahlil kitabi wal mushrikina kama kiristoci da mushrikai suka samu sabani to kaga wannan menene wannan menene misali ne ya bayar da haka wannan maganar ta shafi a sami yaƙi tsakanin ɗan bid'a da mushiriki, a sami yaƙi tsakanin mushiriki da mushiriki, a sami yaƙi tsakanin arne da arne, duka za a duba a ga wanne ne ya fi kusa zuwa ga musulunci wanne ya fi nisa. Ina ba ta muna fahimta. A kowane ɓangare za a duba wannan. Wannan maganar ka ahalil kitabi wal mushriki na misali ne ibn taymiya ya bayar amma magana ce amma da kowa yake shiga saboda dalilin me saboda yace idza kana al mutanazi'ani mubtilaini al mutanazi'ani din kowanne mutanazi'aini ya shiga ina ba da muna fahimta to amma sai kabiru kabiru bashir abdul hamid yanzu zan kira shi kabiru bashir abdul hamid sai ya cewa wannan maganar bata shafi al-mubtadi'a ma al-kuffar ba idan yakin ya kasance tsakanin yan bid'a ne da kafirai a'a wannan ba ita ce ibnu taymiya yake magana ba ibnu taymiya yana magana ne tsakanin mushrikai da mushrikai to da haka wannan maganar abin da ya faɗa kuskure ne karara kuma mafita ce yake nema ta ƙarfi da yaji amma babu ita wannan mafitar babu shakka ba zai same ta ba to sai ya tsalle ce a koma waccan maganar ta minhajus sunnah nabawiyya na ibnu taymiya ce a koma wannan maganar to ita ma dai babu mafitar saboda ba zai iya tabbatar da abin da zai tabbatar ba sai ya gutsire maganar ibnu taymiya ana to kaga wannan shike nuna cewa wato tattaunawar za ku ji ta sosai yadda za ta kasance insha Allah ta'ala kafin mu kira Kabir Bashir Abdulhamid ga Diktor Sabi yana kira assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dakta barka da wannan lokaci ya kokari
alhamdulillah barka da ba daga gari eh malam kama tattaunawa ce ta fara tsakanin mu da Kabiru Bashir Abdul Hamid
eh na saurara kuma na so da dani tsokaci ne akan wasu dabbobi eh amma na so da dan aka mu sai Allah ya saka mu da kai akan bayanan da kuka yi na'am amma wato ina so na dawo da mu kan wasu gaɓoɓi ne muhimmai na'am akan wannan tattaunawa da ina ga za su taimaka sosai wajen abin da ya shafi fahimtar wannan maudu'i da ake tattaunawa kai na'am maganar shekul islam ko matsayin shekul islam ibn taymiya akan abin da ake yi yanzu na yaƙi tsakanin eh, iran wanda suke rafizawa da kuma su eh, yahudu da nasara amerika kenan da yahudawa isra'ila am eh, abun da nake so ne magana abu na farko shine eh, akwai game da abin da ya shafi goyon baya yana da alaka da abubuwa guda biyu na'am janibi wanda ake cewa aljanibul aqdi janibin da yake da alaka da aqida Eh, janibin da yake da alaka da aqida ana kallon abin da ya shafi imani duk wani goyon bayan da zaka yi a mutum akan addini to dole sai ka duba ka gani shi duk mumini ne na gaske wanda ya cancanci wannan goyon bayan ko kuma bai cancanta ba saboda Allah shine ya yi umarni da muminai su su jibanci junansu sannan kuma ya wajabta taimakon musulmi idan ya shiga wani yanayi da yake buƙatar taimako kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ƙarshen suratu al-anfal cewa innal ladina amanu hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina aw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd ayin da Allah madaukakin sarki ke cewa in istansarukum fid dini fa alaykum an-nasr saboda haka kenan mumini akwai lokacin da ma'ana idan dan uwansa mumini ya buƙaci taimako dole ne zai taimaka masa saboda wannan batun na imani da yake tsakaninsu to haka nan kuma abu na biyu da ya kamata mutum a wannan gabar ya lura da shi ba wai akan komai bane dole sai ka taimaki dan uwanka akwai lokacin da dan uwanka mumini ne zai iya yiwuwa taimakon ba zai yiwu ba saboda wani dalili misali gaban taimako na makami haka sai dai kai mar addu'a saboda tsakaninka da wancan kafirin akwai alkawari sannan daga cikin abin da zai iya hanawa akwai dalili daga bangarensa shi mumini misali ya zama shi muminin ba akan gaskiya yake yin fada ba to abin da yake wajibi akan ka shine ka hana shi ko da kafiri yake fada da shi ka hana shi ka hana shi yaki saboda haka goyon baya na addini dole sai mutum an yi ta'akkudi daga imaninsa wanda misali baya daga cikin mumirai ba zai yiwu a goyi bayansa goyon baya na addini to akwai kuma goyon baya na siyasa goyon baya na siyasa kamar yadda idan misali ahlul kitabi da uh, mushrikai suke yin yaki goyon baya mutum ya nuna goyon baya ga wani bangare da wannan ko ga wani bangare ko ma mutum ma ya- bai nuna yake nuna goyon baya ga wannan bangaren saboda abin ba shi da alaka da musulmai to wannan tabbas kamar yadda kai bayani akai yana da alaka da yana da alaka da uh, maslaha da mafsada dole sai an yi la'akari da maslaha da mafsada sawa'un tsakanin abin da ya shafi dan bid'a ne da kafiri ko kuma tsakanin kafiri da kafiri idan babu wata maslaha ya zama kuma yakin ba akan addini bane ba akan wani abu ne na imani wanda ya waje ba a yi munasara a kai to saboda haka ba za a yi wannan munasarar ba kuma wannan din rashin yin rashin duba wani wannan ta bangaren saboda misali an samu tasawi amma idan misali ba a samu tasawi ba ya zama ga nan wannan ya fi karancin sharri to sai mutum ya duba ya duba ya ga abin da ya fi karancin sharri yasa idan mutum ya duba hadisin da Tirmidhi ya rawaito uh, akan abin da shafi hadisin Ibn Abbas akan matsalar abin da ya shafi Yahudu da abin da ya shafi matsalar Kiristoci da Rum kenan da kuma su Arisawa a lokacin da aka samu abin da aka samu Allah ya saukar da gulibatin Rum wanda muminai suka goyi bayan su uh, suka so ma'ana Romawa su yi saboda suna da addini saboda maslaha ce saboda su mushrikai a lokacin suna duba idan suna duba cewa Farisawa idan suka yi tunda sun dade suna yin galaba akan Romawa idan suka yi galaba kaman karfafar shirka ce su kuma wayannan da suke da cewa su masu addini ne Allah ya turo su da addini na sama su ma idan suka yi galaba Romawa kenan kaman karfafar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abin shine musulmai su goyi bayan sa ba akan wani abu ba ba akan wani ba saboda haka kenan abin yana da alaka da maslaha haka tsakanin dan bid'a da kafiri dan bid'a wanda yake bid'a sa kafara ce idan ana rigima dole ne a yi la'akari da abin da ya shafi wannan maslaha da mafsada kuma magana shekul islam ibn taymiya akwai abin da yake nuna haka a dukkan bana wurare guda biyu sawa'un a cikin minhaj sunna ko a cikin wannan sannan eh, abu na gaba ta biyu da nake so ne magana akai ta ƙarshe shi ne ya kamata mu yi la'akari cewa magana shekul samu da taimiyya yana yin magana ne akan abin da ya shafi ɗaiɗaiku na 'yan shi'a ɗaiɗaiku na 'yan shi'a wanda hukuncinsu ya sha bamban amma idan muna magana misali yanzu akan misali gwamnatin iran wanda take kan wata aƙida ta abin da ake gani na ilhadi da zindiƙanci wanda zahirinta musulunci ne amma batininta aƙidu ne na wannan fifita imamai akan abin da ya shafi annabawa da wasu aƙidu wanda komai ne gidan su a kai wanda aƙidu ne na zindiƙai kula na abin da ya shafi rawatida wanda wani wurin shekul islam taimiyya yana kafirta su sama da yahudawa da nasara kamar irin yan hakika ne wanda shekul islam taimiyya ya saboda haka ba za a lura da abin da ya shafi zahirin musuluncin su ba akwai wanda zai iya danganta kansa da addinin musulunci amma ya zama to irin waɗannan irin waɗannan ma'ana maganganun na shekul islam bin taimiyya suna nan a cikin littattafansa mabambanta wanda yake ma'ana kafirta wasu mutane yake nuna cewa gwandama sun fi yahudu da nasara ma'ana kafirci addinin su ta fuskar addini ba wai ta fuskar barna ba misali kamar hawari za a iya cewa misali addinin su ya ma'ana addinin su ya fi na kafirai amma kuma ta fuskar barna mafsadar su ta fi mafsadar wani lokacin na kafirai a'a ma'ana wulatun rafida da kuma abin da ya shafi wulat na jahmiya da kuma abin da ya shafi wulat na abin da ya shafi batiniya ko kuma ittihadiyya kafircin ta fuskar addini ya fi kafircin yahudu da nasara saboda haka inda za su yi faɗa da yahudu da nasara za mu so yahudu da nasara su yi nasara a kansu akan abin da ya shafi su su yi nasara akan yahudu da nasara saboda wannan addinin da suke rayawa ba shi da amfani ba addinin Allah bane addini ne na bata ba ba ba al'akari da wannan shi sa shekul samu da taimiya maganar sa da dakika ce ko akan yan bid'a da yake yin magana akai maganar sa da dakika ne magana ne akan yan bid'a da akwai wannan akan su sannan kuma yana magana akan fis bid'a baya magana akan kafircin su yana magana akan fis da bid'a baya magana akan kafirci musamman maganar sa da abin da ya shafi minhaj sunna yana magana ne akan cewa cewa da za a samu da za a kaddara cewa wasu daga ciki cewa cewa gashi musulmai zalamatun fasaka saboda haka sannan ayin da yi magana ya fi bayyanar ma'ana kafircin da ma'ana bid'a da take ƙasa da kafirci dole ya nuna cewa bid'a ce wanda ma'ana bata fi kafirci ba yake magana akai ko kuma guri wanda ake tunanin sabani akai amma wanda suke wa'annan gulatin da ma'ana wannan din su malamai suka kafirta su bayan da zaka yi faɗa haka akan su duk lokacin da ake faɗa tsakanin su da musulmai waɗannan gudatin da suke in wannan ne za a duba a gani waye ne wanda yake da karfin da in yazo zai cutar da musulmai da zaddin nazar ma wannan akan abin da ya shafi cewa akan me ake faɗa duk wannan shi yana daga cikin abin da maslaha da mafsada da ya kamata a dube ta akan addini ake faɗan ko akan wani abu ne na daban wanda shi kansa ita kanta maganar mu'awala din da ake magana akai ita ma abin dubawa shi misali akwai maganganu na fuqaha shin za a iya neman taimako da zimmi wajen abin da ya shafi yakar abin da ya shafi kaman kutta utsur wanda kutta utsur ko kuma buga ko kuma abin da ya shafi abin da ya shafi khawarij in sun fito suna yakar mutane shin za a iya neman taimako da zimmi wajen yakar su duk wani akwai maganganun malamai fuqaha sun tattauna akan wannan kuma har malamai wanda la'alla shi wanda yake magana yana tattauna akai akwai wanda sun yi wannan magana mumtaz wannan magana akan cewa akwai akwai wannan abin saboda haka kenan abu akwai jawani din da ake lura ba kowa bane sannan su yanzu abin da suke na nuna goyon baya tare da Iran mutane wasu ba sa bambance tsakanin ma'ana goyon baya na addini da kuma goyon baya na siyasa wanda yanzu su wasu sun zama kamar ma yan shi'a ba suna gani musulmai da sauransu sun bar duk abin da ya shafi wannan din wanda wannan mafsada ce mai girma abin da suke yi mafsada ce mai girma mai girma abin da suke yi jazakumullahu khairan ya doctor wannan wannan tsokaci naka ya diktor yana da tsada sosai tsokaci ne mai tsada yanzu zamu bawa shi malam kabiru bashir abdulhamid zamu ba shi dama kawari
zamu shi abubuwan kuma ya kara nazari akai abubuwan suna bukatar nazari sosai ba wai abubuwa bane kawai da atifa muna kin yahudu da sara wallahi matukar ki ko mun san mafsada da suke cikin abin da ya shafi yin nasarar Amerika da abubuwa da sauran.
Yawwa to to shi Kairan. Dakta za mu dawo gare ku bayan kammala wannan tattaunawa saboda jin karashen tsokacin ku insha Allah. za mu kira shi yanzu gashi ina kiransa amma saboda mu kaucewa wannan yanayin na hayaniya wannan yana faɗa wannan yana faɗa ba a ganewa za mu raba lokaci za a rike mana minti biyar biyar
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam kabiru barka da wannan lokaci
Ya kwana ya ma shi kira wani daga wani ashe na kai.
yawwa eh to shine muka ce ya bari bayan kammala tattaunawa kusan tsokaci zai fi kyawu
To, Ba da mu insha Allah.
to kama yadda nake faɗa yanzu cewa za mu ra- za mu raba lokacin eh za mu raba lokaci saboda kada a sami wannan tadakul na magana wannan yana yi wannan yana yi sai a kasa gane sakonni za mu raba lokacin zuwa minti biyar biyar yanzu wannan minti biyar ɗin ta kace bismillah ku rike mana minti biyar To, auzu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yanzu ga shi ina ga da 40 da 38 ko?
da talatin da takwas Yanzu to za ka gama da arba'in da uku To- to mu je malam
da zo muna magana wacce muka tsaya a kai kafin in je kan komai zan fara da ita kan batun shi wannan tattaunawa din ka yi tambaya kuma na baka amsa to zan tafi kai sai me dalilan wannan wannan amsa din dalili na farko shine ana ji na ko ana jin ka sosai
dalili na farko shine batun misali da kake magana da wafasi idan an kalli maganganun shekku sami taimiya za a ga maganganunsa ya gini da ya magana ake nan mus- har ne ya yaki musulmi har ne ya yaki ya yaki musulmi wanda yake dan bid'a ba wato ne na wani sabani tsakanin wani a'a har ne ne kai tsaye ya zo ya farma wanda yake musulmi a zahiri idan aka ce nan idan aka ce musulmi ya farma a zahiri to kai tsaye goyon baya zai kasance ga shi wannan musulmin ne shi yasa na faɗa cewa babu wani batu na a ce me wai a'a nan ai mara'atul masalih ne da kuma mai mafasid za a kalla domin ko abi ta mi a maganganunsa da na karanta wanda ɗazu ka karanta ta ɗazu ya fito da abin eh, fili kan batun cewa duk inda ɗan bid'a ya kai ko da bid'arsa ta kafirci ta kaddara ma bid'a ce ta kafirci kamar su yanzu rafida da bid'arsa ta kai matsayin mai kafirci Ibn Taymiyyah yana fifita su akan Yahudu da Nasara to yanda za a ce ba Yahudu ya zo ya yaki wanda yake a ɗan bid'a wadda bid'arsa ta kai kafirci amma me ah, yana ƙarƙashin sunan mai musulunci ya zo ya yaƙe shi to kai tsaye goyon baya zai kasance izuwa game izuwa ga shi wannan me shi wannan ɗan bid'a din ne ta sa maganar sa da ya faɗa a cikin alfatawar kubra kai hakuri ba maganar ka bace wannan duk da na ga Usaimin ya ce bai ga wannan magana a cikin alfatawar kubra ba amma dan Allah da na manta ma zan tura masa ya gani cewa akwai ta a cikin alfatawar kubra din banda cikin majmu'ul fata da ya dauko zan tura masa ya gani shi ma da yazo kaga ice mas'alatu rajul yufaddal yahud wa nasara ala rafida mutum ne yake fifita Yahud da Nasara akan mai rafida. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kai tsaye yi bayani a nan ina ka karanta ta da sai bambanta ma akan cewa ko da dan bid'a bid'arsa ana ganin ta kai matsayin kafirci to kafircinsa bai kai wanda asali karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to kenan kaga a rabi ta miya yana fifita su me yana fifita su akai so da yanda a zo ai wannan yaki tsakanin wanda yake a kafiri na asali da wanda kuma dan bid'a ne bid'a su ta kai zuwa ga a ce bid'a ce ta kafirci ta wuce rahimahullahu ta'ala ya fifi waɗannan yan bid'a da suke da wannan wan- kuma da kai ta wannan baka shaka gare ta ba yau ta yi magana a cikin mu mun fal kufa ab kira ne ke shigo ne ke kasiya yawwa eh ah Mm.
eh, na- eh, ila biladul kufari fa aslama ala yadi khalqun kaseerun wa tafa bi dhalika wa sabu muslimina mubtadi'in wa khayrun min an yakunu kufaran Alama ita ne yake cewa da dama daga cikin 'yan bid'a musulmai sun tafi zuwa ga rafida da jahamiya sun tafi garuruwan kafirai sai kafiran aka samu sun musulunta sun zama rafida sun shiga addinin shi'anci na rafidanci wasu kuma suka shiga addinin misali na jahamiya da aka bi jami'a ya ce sai waɗannan kafiran da suka musulunta suka zamanto musulmai mai ɗan bid'a yace to wannan ya fi musu alkhairi akan su zamanto su zamanto kafirai so kin da kan waɗannan maganganu tuna shekul islam ya taimi rahimahullah ta'ala guda biyu da na kawo shi yasa na ce in dai yaƙi ne za a zo a yi a ce wai arne kai tsaye ya zo a america ko isra'ila su zo su farmaki a iran to batun ka ce wai a'a wai ai mura'atul masale da mafasid ana nace babu ita a cikin wannan magana domin ko wannan abu ne wanda yake da asali kuma izo iyaki wanda mai dan bid'a ne wanda yake karkashin mai rigata rigata musulunci so ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ita kai tsaye za a goyi bayan sa ne wanda da zo mun karanta mun karanta jawabansa kamar yadda kowa yake
Malam Kabiru lokacin lokacin ya cika.
Lokacin bismillah.
Tayyib. mu kashe wannan kiran naka ko zaka bi ta waya ko mu bashi haka?
a kamar shi mana tun da ai zan fi jin jawaban naka network ko kuma ka kira da kai tsaye network din yana da damuwa ne eh a'a wai in ma zaka bi ta live din in ya so da lokacin ya cika sai mu sake kiran ka
to ai network din yana da damuwa to wannan ba damuwa in ka ce ai hakan eh to amma zai fa daukar lokaci kuma a karka damu da ya gama kai zan sake kira da lokaci na ya cika sai in sake kiran ka
to shugaba yanzu zaka da minti 50 da shugaba ɗaya zaka tsaya eh insha Allah yawwa to kun ji jawaban malam kabiru bashir yana magana kuma ya fito da gabar sabaninmu dama abinda ake so kenan kullun ake tattaunawa ka ji akan me ake tattaunawa wannan me yace wancan me yace akan me suka yi sabani a na farko wannan ra'ayi da ka faɗa jingina shi zuwa ga Ibn Taymiyyah shine muke cewa wannan kuskure ne totally wannan kuskure ne gaba ɗaya saboda babu wata maganar Ibn Taymiyyah da za ta nuna wannan jawabin da ka faɗa wannan matsala da na karanta juz'i na 35 kai ma ka karanta an tambayi Ibn Taymiyyah game da wani mutum da yake fifita Kiristoci da Yahudawa akan 'yan Shi'a ibnu taymiya ce masa a'a ai duk wanda ya jingina kansa zuwa ga musulunci shine mafi alkhairi sama da wanda yake ƙaryata manzon Allah ma gaba daya amma wannan koda ba akan daidai yake ba musamman ma in shi iya aqidarsa yana ganin shine akan daidai kuma yana ganin yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi alkhairi sama da wancan wanda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzansa To, wannan matsalar ba ita ce matsalar da muke tattaunawa ba, muna tattauna matsalar wato goyon baya ko kai agaji ko taimako ko goyon baya lokacin da aka samu yaƙi tsakanin wannan wanda yake jingina kansa zuwa ga musulunci ɗin. Aka samu kuma wani arne zalla akwai yaƙi a tsakaninsu. Yaushe ne za mu goyi bayan wannan wanda akwai jingina musulunci tattare da shi da kuma wancan arne ne zalla bai ma taba jingina kansa zuwa ga musulunci ba yana ƙaryata annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama America ta kai hari ko tana yaƙi da Iran Iran suna jingina kansu zuwa ga musulunci suna raya cewa su musulmi ne ko da musuluncin su gaskiya ne ko ba daidai bane almuhim abin da ake magana nan ya maganar goyen baya to wannan shine topic din mu ya maganar goyon baya wa za a goyi baya malam kabiru wannan muke tattaunawa kuma ka fito karara ka faɗi ra'ayinka wanda kake raye cewa ra'ayin ibnu taymiya ne gashi kuma za mu tabbatar cewa ba ra'ayin ibnu taymiya bane ibnu taymiya yana ganin wannan goyon bayan su waɗanda suka jingina kansu zuwa ga musulunci su suka fi cancanta a goyi bayan su su suka fi kowa cancanta a goyi bayan su su za mu goyi baya akan arna amma wannan akwai shari'a za mu goyi bayansu amma akwai shari'a na farko dole wannan goyon baya da za mu yi musu ya zama gwargwadon daidaiton da ke tsakaninmu da su idan mun samu daidaito da su hamsin cikin ɗari to haka ma za su samu wannan goyon bayan da za mu yi musu gwargwadon hamsin cikin ɗari idan akwai daidaito tsakaninmu da su casa'in cikin ɗari haka za su samu wannan goyon bayan shi ma casa'in cikin ɗari idan gaba ɗaya inda muka dace da su bai wuce 10% ba a musulunci to haka goyon bayan ma zai zo 10% gwargwadon me gwargwadon dacewar da take tsakaninmu da su sharaɗi na farko da ibnu taymiya ya faɗa kenan sharaɗi na biyu da ibnu taymiya ya faɗa shine kada ya zama akwai mafsada kada ya zama ƙarƙashin wannan goyon bayan nasu akwai wata cutarwa da za ta faru ga musulunci da musulmi kama abin da yake faruwa yanzu malam kabiru ana ta maida mutane yan shi'a kuna ta maida al'ummar musulmi yan shi'a kuna ta maida gama garin mutane yan shi'a kuna raya cewa ibnu taymiya ne ya dora ku akan wannan ibnu taymiya kuma ya faɗi sharuɗa ya ce kada ya zama akwai mafsada akwai cutarwa wannan cutarwa ce mafsada ce ku zo kuna cewa muna tare da Iran muna goyon bayan Iran a ƙarshe dai musulmi ne kuna ta yada su al'ummar musulmi suna ta sporting wannan ƙasa kangarariya wacce kun san cewa duk a cikin firak wan nihan babu wata firka da take nesa da musulunci take nesa da musulmi take da tsananin cutarwa da hadari akan musulunci da musulmi irin 'yan shi'a yanzu kun sa awam gama garin musulmi suna ta runguma su suna ƙaunarsu suna goyon bayansu har kan aƙidarsu da addininsu addininsu ya wayi gari yanzu ba abin kyama ba in wani kace masa suna zagin sahabbai ya ce maka to me dan sun zagi sahabbai suna tsine wa matan manzon Allah ya ce to me dan sun tsine musu to saboda Allah malam Kabiru Bashir Abdul Hamid wannan bai isa mafsada ba bai isa kuma mubarranta Ibn Taymiyyah da abin da kuke yi ba lokaci na ya cika lokaci na ya cika wannan ya isa dalili mubarranta ibnu taymiya saura me da 51 zan tsaya saura minti daya wannan ya isa dalili wa mutum daya ya rike mana lokacin kar a samu sabani wannan ya isa dalili mubarrantar da ibnu taymiya daga abin da kuke jingina masa wallahi wannan fatawar ba ta ibnu taymiya bace ga abin da ibnu taymiya yace walau kana almutanazi'ani mubtilaini almutanazi'ani nan kafiri da kafiri ya shiga kama rumawa da farisawa mutanen rum kiristoci mutanen farisa majusawa masu bautar rana idan aka samu yaƙi tsakaninsu za mu so a ce kiristoci mutanen rum su suka yi nasara akan mutanen iran farisawa kenan kafin zuwa musulunci ba su bautar wuta majusawa za mu so haka hakanan arne da arne ya shiga hakanan dan bid'a da arne shi ma ya shiga cikin mutanazi'ani mubtilaini duka ya hada domin da ibnu taymiya ya gaba sai ya ce ka ahlil kitabi wal mushrikin a matsayin misali ba wai wannan maganar gaba ɗaya ta shafi iya al kafir wal kafir yaki tsakanin arne da arne kadai ba a'a ibnu taymiya yana cewa wato idan aka samu mutanazi'ani masu ja'in ja guda biyu kuma dukkansu suka zama mubtilaini wato ba wanda yake kan gaskiya cikakkiya dibbiyin to kaga nan a cikin wannan magana akwai akwai cewa wannan ana magana ne kan kafirai ne gaba ɗaya da aka ce mubtilaini a'a ba mu ba ana nufin kafirai duka ba ibnu taymiya lokaci ya cika ibnu taymiya ya ware ya kuma yi maganar sa amma wannan ka ahlul kitab wal mushriki na misali ne to gashi yana kira
ya
assalamu alaikum
akwai cewa wannan ana magana ne kan kafirai ne ba da ce mutulai ne a amma ba na nan kafirai ne ba assalamu alaikum
ibnu taymiya ya wari ya kuma yi maganar sa amma wannan ka ahlul kitab wal mushriki na misali rashin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
to kai minti bakwai ne ba minti biyar ba da Allah
Allah yanzu da ni da na hamsin kira ka ka kai fara ne ka tsaya ka kunna min nawa karatun na ita ji shine minti biyar
Ai, ni na kira ba a'a shine yanzu da na kunna ai jama'a sun ji kai ina kai ma sallama baka daga ba
a'a na kira ka yi kira ni na kira yanzu ba To, to, Har yanzu bismillah.
zan fara yanzu da minti kusan da minti uku yanzu eh a ga zan tsaya da minti takwas in ban tsara ba in na tsara minti biyun ka da minti da da ƙarfe nawa a'a da da minti biyar.
takwas din dai zaka tsaya mu je malam kabiru
Ah, na ji jawabanka alhamdulillahi Ah, a jawabanka ka sake tabbatar da cewa za a goyi bayan me za a goyi bayan su amma da amma da sharadi wannan babu shakka ci gaba ne sosai Eh, bisa me nisba nisba to da Allah na sa ka sa alƙalami a gefe ka sa alƙalami ka rubuta yanzu in shi'a da Allah malam babba a nisban nawa ya kamata mu goyi bayan su saboda mutane su jika saboda mu san kai amfani da magana ta shehu san mitaimiya kaso nawa ne ya kamata mu ba su goyon baya a cikin wannan yakin da ake yi na ɗaya kenan ina so ka rubuta kaso nawa ne wadan nawa ya kamata mu goyi bayan su a cikin wannan yakin akan yahudawa da kuma nasara abu na biyu shine a batun ah, da kai abin na rubuta shi ba batun mafsada da kai ai za ko na da baku kwance baku fahimce shi ba ko ba ku bibiya wato babu abin da ke yada shi an ci musamman ma a wajen jama'a sama da boye abin da yake na gaskiya wato Allah subhanahu ta'ala ya gama magana yace wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah ta'dilu aydiluhu aqrabul taqwa wannan ka rike ta a matsayin darasi kuma da Allah akwai magana da ba zan faɗi su a media ba amma in dai Allah ya hada mu da kai malam babba zan ga maka so so za su taimaki da a sunna sosai wato daga lokacin da abu ya wuce ɗaki ya zamanto ya fito fili kiri-kiri kowa yana gani kuma a haka ake so a lullube a goyi bayan ƙarya ga gaskiya a fili to babu abin da yake tarwidin shi an ci sama da wannan duk duniya hatta kafirai waɗanda ba musulmai ba sun tabbatar da cewa iran ita aka zalunta ita aka kai wa hari ita aka farmaka ita a ɓangare na mai na addifa wa hannun nafsu take manya-manyan kasashen duniya suna sane Trump ba yadda bai ba su goyi bayansa amma suka ki saboda sun san shi ne ba shi da gaskiya sun ce harbin ce ba ta da mai wani mubagari nata ingila ta ki ransa ta ki eh, sufiyan ta ki suka hana shi duk wata dama wannan ana magana arna yan uwansa balle mu da musulunci an Allah subhanahu ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah ya ce kada mu yi zalunci mu tsaya mu faɗi gaskiya ko da akan akan ka auna mu yanka gaskiya amma a gefe guda sai muka koma a'a ai duka mu gusti kashe kansu su yi waye da shawararsu su zaka kenan idan akwai wanda suke tarwijin shi an ci babu kamar wanda suke boye abin da yake na gaskiya na irin su faɗa su danne wannan sune suke tarwijin shi an ci domin mai hankali idan ya ji zai fahimci cewa kamar ma me aƙidar da ake aƙida ce ta sare da su zuciya wannan in haɗe da kai akwai abubuwan da ba na midiya bane zan gaya maka su daga ciki abin da kuke ta mana yaɗa shi an ci wani a cikinmu da yake magana akan ya goyon bayan Iran babu wani wanda yake magana mutlaka magana muke da cewa Iran ga aqidar su ga munin aqidar su ga kafircin su ga kaza ga kaza ga kaza din su amma kuma a wannan dagar muna tare da su in akwai wani malami da kasan ya zo magana a shi an ce cikin malaman sunna da ya zo magana akan wannan abun yi magana sakakar ba tare da ya magana akan munin shi an ci da aqidar shi an ci maka gaya muni balle har ku zo ku fake kuna sha mai ana tarwijin me ana tarwijin shi an ci babu wani tarwijin shi an ci da aka yi a hasali abin da aka shine an faɗa abin da yake na gaskiya kuma ita ce gaskiya ba su- ba ta sauya suna haka dole za a faɗa abu na hudu cikin ah, jawaban jawabanka da kai a kana ishara izuwa